محمد الفاتح لما أغلق ولخاتم الماء سبقنا شر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداه العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب على فصله جهرا مدام محبة الأمين الذي يمضي بعقلي فلم يبقي رسول أمين أكرم الخلق كله لدى حضرة الرحمن ذي الرتق والفتق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب دليل جميل كامل ومبشر نذير مطاع إن ذي العدي والوفق إمام لرسل الله وهو ممدهم فقد فاق من قد جاء بالحق للخلق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب لأمري وما أمري علي بهين لنعم المقف هاديا وعلى الخلق دعاني وأبلاني محياه كلما تبدى سباني نهوه الرفق بالرئي
ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
على فسقني تحمل alhamdulillah mun dawo kan karatu mu na littafin diwani a wannan waje ah, yau ranar alhamis ko ishirin da biyar ga watan ramadana hijiran maiki sallallahu alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar alhamdulillah na
على فسقني جهرا مدام محبة الأمين الذي يمضي بعقلي فلم يبكي na shi ya ce ala ma'anar ta nam wato faskini Allah subhanahu wa ta'ala ka shayar da ni jaharan a fili me Allah zai shayar da kai shehu Ibrahim مدام محبة الأمين ya ce jiyan nan ta soyayyar amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam
الذي يمضي بعقلي wadda idan na ka za ka tafiyar da wato akali hankalina فلم يبكي in ta tafiyar da hankalin wato kar ta bar komai kar ta wanzar da komai sai haukan kawai da an gani a ga majanunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Eh, in an gani kawai a ga an ga wanda yake ya bata bata a cikin maikin Allah eh haka shi yake so mm ka san akwai inda yake cewa ah, walata rasulullahi kana musa ira libar naran hariran kulla mas'ari ko to irin wannan ne Mhm.
رسول manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi jakadan Allah ne أمين kuma amintaccen Allah أكرم الخلق كله wanda shine mafi girma a cikin halittar Allah dukkaninta
لدى حضرة الرحمن wato ah, ga halara Allah wadda take wato halara mai jin kai
ذرتك والفتح ma'abocin rufi da tsagu Mm.
دليل annabi sallallahu alaihi wa sallama mai girma ne جميل annabi kyakkyawa ne كامل cikakke ne ma'aikin Allah ومبشر kuma shi mai yawa bayi bishara ne نذير annabi mai gargadi ne مطاع kuma shi abun bi ne عند ذي الهدي a wajen wanda yake ma'abocin shirya da kuma والوفي ma'abocin dacewa ja za ka sai yau karatu za mu yi Eh, إمام لرسل الله annabi sallallahu alaihi wasallama shi jagora ne ga dukkanin ma'aikan Allah وهو ممدهم kuma shi ne yake musu daɗi a cikin dukkanin abin da aka ba su annabi ne mai musu madadi
فقد فاق من قد جاء بالحق hakika manzon Allah ya fifici wato man kana ja'a
bil hayy ne bil haqqi lil lil khaliqi ko na'am dukkanin wanda ya zo daga Allah Mm.
wato Allah ya turo shi ya zo wajen halitta ya kawo halitta wani abu to annabi ya fi wannan wannan a bawan na Allah kowai Mm.
an gane na'am to shine duk wanda ya zo daga Allah annabi shine jagoransa Mm.
in dai Allah ne ya turo ka ka zo ka ka kawo bayi wani abu to annabi wato ya- shine limamin ka kai ne mamansa
la'amri shehu ya ce na yi rantsuwa da ubangijin rayuwata
wa ma amri alayya bi hayyin ita la'amuri wato kamar mutum ne rantsuwa da rayuwarsa sai na yi rantsuwa da rayuwata shi na abinda malamai suke faɗa akwai abubuwa da sun halatta a yi a cikin waka amma idan a wajen waka ne ba a yi wa mutum tafifi ya yi- ya yi ba yanzu kamar wannan malamai sun sani in a waka kake ka iya cika baki ka iya kuri in waka ne ba amma in a haka ne zallarka ba za ka faɗa ba yanzu kamar in magana kake kawai ba za ka ce la'amri ba za ka faɗa ba amma waka kake ka iya faɗa to yasa muke sakayawa saboda mutane ka gani sai mu ce wato na yi rantsuwa da ubangijin rayuwar
wa ma amri alayya bi hayyin wato ita rayuwa ta ba bar tozartawa ba ce a gare ni domin Allah ya ni'imta ni da san annaba cikin ta Allah ya ni'imta ni da bin annabi Allah ya ni'imta ni da biyayya wa addinin annabi da da hidima wa addinin
la ni'mal muqaffa madalla ga abin bibiyar raka ta farkunan annabawa hadiyan halin kasancewar annabi yana mai shirye da kowa wa alil khulqi kuma mai wato mai maɗaukakan ɗabi'u sallallahu alaihi wa sallama
ani wa ablani muhayyahu muhayyahu kwarjinin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallama da shi ibrahim da dalili wani ya zo zai ɗauko labarin haƙurin manzon Allah ne ya faɗa kuma ya faɗi yadda annabi yake da haƙurin kuma idan an baka labarin ka san annabi mai haƙuri ne wani zai ɗauko kyautar manzon Allah ta gaya muku idan an baka labarin kyautar annabi ka san annabi mai kyauta ne wani zai ɗauko mu'amalar manzon Allah wayo Allah annabi yana da mu'amala idan aka baka labarin mu'amalar ka san annabi mai mu'amala ne. wani sadaukantakar annabi wani gashinan dai iri iri iri iri garsanan ɗabi'un annabi bur- burtuk wani kan annabi zai ɗauka wani haibarsa wani kwarjininsa wani siffar annabi zai ɗauka ya karanta wannan shi ne abin da ake a wajen maulidi ai ba wani ba ke ba ko bayan wannan abin to anan shi bara yace muhayyahu farjinin fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ani yace tarazana ne take mutane mhm wa ablani
kullama ne kullama tabadda da ani take ta kira ni wa abla ni ta- tarazana ne ko ta gigita ne ana fassara mana mhm kullama tabadda ko da yaushe fuska ta bayyana gare ni sabani mhm nahawa hurribki birrik arrifku bir bir ko wato igiya ta bauta sabani ita ce take wato riba ce ni na hau jihar annabi to dole kawai zai zama bawan annabi da wanda yake da wannan kyakkyawar fuskar ai ba wanda ya kamata i- illa iya kan je ne wa wannan fuskar hidima to shine magana na'am فما كجبين الهاشمي محمد وما كمحياه من الحسن والرفق ينسيك عن زيدا علم يا أساجيا تحترف كالبرقود وفقر كالبرق
صلاة الليل ثم تناموا لا تدركنا نسجل الوزي فلكل وقت زفرة بعد زفرة فبرهان هذا الصر كالشمس في الأفق طويل البكاء بعد الضنا مذرم الحساء فينسيك ما به حالة السحق والمحقي صلاة الليل ثم تناموا لا تدركنا نسجل الوزي دويل البكاء بعد الضنا مظلم الحشا فينسيك ما بي حالة السحق والمحق بكيت فأفنيت الدموع فما البكاء سوى حالة للقلب من حركة الشوك صلاة الليل ثم تناموا لا تدركنا نسجل الوزي na'am ما كذبين الهاشمي محمد mallamu shawul islam alhaji ibrahim inyas yace kai fa ma kajibinil hashimi muhammadin wajen kyau babu abin da ya kai kyan kwarjinin babu abin da ya kai goshin manzan Allah kyau kyau daga cikin abin da yake sa ɗan adam yi kyau akwai- akwai goshi a ciki ko mace ce wadda take da goshi ta fi iya ɗaurin ɗan kwali kuma idanuwanta sun fi fitowa a gane wannan kyakkyawa ce to fa ma kace bin al-hashimi muhammadi babu kamar goshin ma- bahashimin dangi annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mhm wa ma ka muhayyaf haka na babu kamar fuskar annabi min al-husni ta wajen kyau war rifqi da kuma taushi ka san bayan kyan akwai wata ladafar Allah a cikin kyau ana ganewa ya zama maciji mai kyau ne maciji mai kyau ne zaka zaka daɗe baka samu a cikin dabbobin da suke yawo irin nasa a ƙasa da da suke da kyan maciji ba amma kyan sa akwai daɗi a ciki ba sallame shi ba mai kyau ba ne wannan mummunan ɗabi'ar tasa ta shafa kansa ana gane ko to saboda haka wa ma ka muhayyahu babu kamar fuskar annabi min al-husn wajen kyau wal me war rifqi da kuma tausi ita kanta fuskar annabin lidafin da yake bayyana a cikin fuskar wani wani wa- wata wata martaba ce mai zaman kanta Mhm.
yunasi ka an jaida'a kan fuskar annabi in Allah ya gwada mashi ko su ɗaya ne ko a mafarki kai da shi ka kalli fuskar to yana shi ka yana mantar da kai an ce da da mata wadda take da dogon wuya ka san a cikin abin da yake siffanta yake sa mace ta kyau kada wuyan ta zama da kirare haka sai ka cewa da a'a wuyan ta ya tsayi ka kula kai baka aure ba kai da kai nake da kai aure ka kula sai ka je ka ka dauko ta yan matan bura mai dogon wuya sai da kenan laraba suna masifin girma ma mace mai dogon wuya sadakin ta daban yake da matar da wuyan take a ciki wadda take wuyan ta ya fito sadakin su daban wanda za ka iya sa ɗan hannun ka haka cik ka ɗan ratsa shi amma ka zo ka sa hannun kai kai ba fita ne kuma ka aura ba yau kuma ko da ka aure ta mai- mai mai hakan inda zaka kyauta ta yarda ta hakan kuma yau wani lokaci ai mu muke bata matan nan mu ta ba su abinci sai a ci ba sa training shekara uku da ka aure mace ta shafal sai ga ta zama turkiya ya ga ta yace wannan yakka ce laifin ka ne yau ka dinga zabar wani abinci zaka dinga bata na wanda da dan sa dan silinda haka kuma ku ma ku dinga gane mata a zuwa a wuri ku zo a tafa ku abinci kuna ta tafga wala ku ta ci shekara ɗaya shekara biyu duk wani tafarkwace kamar an jiƙa shana ki dinga kula sai ma ki gane mai martaba ce ki dinga ɗan sani mai zaki dinga ci a ganki kin yayi wa takwas bakwai a ce yaya bi kika yi kika yaya sun kai takwas a ce daina ba ki tsufa haka ake so na ba ku shawara mata ba ku ta cika abinci kan matan mu zaka zabi shinkafa mala ci gaba ai ba sa mata wasa hada mai za labiya
ba ka san mai za ba ai wasu suke aunuwa ba billahi lazimi duk sanda ka jama takka tana cewa wallahi sai na faɗa duk sanda ka jama takka tana cewa kana koren kuɗin cefa ne da kanka kake yau cefa na ba ta kuɗin ka gani ko wani baka bata za a yi miya mai daɗi kuma layi sai ta eh sai ta ɗan ɗan ɓulcin wani ko a aiki kuma kar ku dinga musu koren kuɗin cefa ne a kan kuɗi kuɗin yake karewa Yar- yar hodan nan ɗan jambakin nan ɗan ishuwa haka ai ba ka suwa ko kai kana suwa haba to kora dai kana suwa dai ka dinga ɗan ɗan bada kuɗin cefa nan da ya ya ɗan ya auki yawa ai ba a hakan nan an gane a haka ake sai a ɗan dinga ɗan jika su kaɗan ko don haƙurin da suke suka zauna ba za ta komai ba sai ta ce sai ta nemi izinin ka to kana kallon wannan matsala kai kuma zaka fito ga abokin ka wani ga wani ga wani ga wani dama yanzu Allah ya ce maka Allah ya dan ba su wayan nan suka suka ɗan yi kiran yan uwansu ɗan su ɗan yi wani group su matan fa nake magana su ɗan yi group haka duk yan uwansu sai su ga suna cikin group group ɗin wanda ba ba daɗe ba gan shi ba sai ya gaisuwa a gaggashe da juna ma ba dan wannan wayar ba jingim suna gida kullum kuma duk da haka wata sai ka shigo gida kana cin kunu wata ɓata ma rai sai babban mutum na'am
lamya'a kazifa wadda wadda take da kyakkyawan lebe eh sajiyan eh, wanda yake kullum wato bakin kirin baya rabo da lema eh tsoho ne fike gya ma wannan kalan ma- macen kaga ban mu sama wannan mawu malam masoyi adam da zai kwakulo ya nuna ma martabar abin da yake so ya sanya zai na'am lahaddar fu kalbar guri wadda wadda take da duba irin na dan bauna
wasagaru kalbar ki kuma haƙoranta kai kace walƙiya ce to bai da ta tara wannan siffar suka da siffar annabi sai ka manta da wata
bali kulla waqtin zafratun ba'da da zafratin haka ni ibrahim ina da luri sai na zafaratun ba da zafaratun bayan wani lurin kamar ka ce a jin zuciya kenan saboda abin da kake kallo ya fi karfin ka ka iya furta wani ka za ka abin nan bala'i bala'i kawai da ka sai da kai nishi sai ina yin wannan zafaratun ba da zafara din Mhm.
wa burhanu hadha sadri kaga hujja wato a wannan kirjin nawa
ka shamsi fil ufqi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja da zan baka yaya annabi yake to hujjar kai ka ce rana ce wadda take har ka sasanni ka ce rana ce wadda take har ka sasanni haka hujja take a cikin wannan kirjin nawa mhm dawilul buka wayo tsayin kukana badid da dana kuma rama ta cikina mudramul hasha wadda take soyayya da take kokkona kayan cikina
fayun sika ma bi halata sahaqi wal mahaqi wato sa- halatu sahaq wal mahaq ana da wata mar- martaba ce martaba ce ta ta masoya akwai abin da kira da sahaq da mahaq karatu nake so mu dan ja shi za fai fai ne fayun sika ma bi sai ma- mantar da kai halin da da nake ciki
bakaitu nayi kuka fa afnaitu dumu'a sai da na karar da hawaye na na san ba ta yake ba ya tafi famal buka wato menene kuka
سوى حالة للقلب akan halin da zuciyata take ciki من حركة الشوق na da kaɗan wato wutar nan take ruruwa ta soyayya a cikin zuci- zuciyata
على جالس المختار بالهب مؤرضا عن الغير تاتي للمطالب من فوقي فتعلم أما كل بيضاء شهمة وصحباء خمرا عند ذي الميز والفرق صلاة الليل ثم تلووا صلاة الصبح التي لا أسائل ربي سائلا بجلاله ارتفاع ملاذي حالة الجمع والفرق ويسلكني والمنتمين لحزبنا مسالك تنجينا من الجهل والفسق
بالله ثم تلووا صلاة الركينة التي لا نؤذي وبدل فينا كل سوء محاسنا بجاه رسول الله ذي اللطف والرفق ويتهفنا فوق المنى الدهر باسطا لنا كل فيض من علوم ومن رزق صلاة الليل ثم تلووا صلاة الركينة التي لا نؤذي ويرزقنا سترا ورشدا ورحمة ومغفرة من كل ذنب ومن خلق صلاة وتسليم على خير هاشم تساوي صلاة الدائمين من الخلق صلاة الليل ثم تلووا صلاة الركينة التي لا نؤذي shi jikinsa ne baya rabo da kwata koyaushe bola ce kwata rikifuwa yake a ciki wani sallah sallah ke a wannan tab- tabarmin na zo ga dole sai ga sai sai a rasa ya zai kuma baya iya zama haka kawai sai a dunkuna can ya dunkuna can eh akwai zungure zungure ne na da zauna kawai sai a ga wani shaɗan sa a bagogi to duk sai har ki dagon ba shi da daɗin sha ne ga shi kuwa da san Allah yana san Allah da yawa eh shine kullum na ganshi a cikin irin wannan halaka sai burge ni to wannan da kalwai sai ya za'i haka da suna kallo mana ta yi ba wanda ya kula mu magana ke wani aikin banza ma muke shi kuma ga lamar nasa ko roshi na ana ganewa ya sai ya burge ku tanan kuma yawwa eh na'am على جالس المختار بالحب مؤردا wato ala ma'anarta na'am ya ta dan wa an kira ka ka faɗa ka jalisal muktaru ko muktara jalisal muktara ka zauna da annaba ban zaɓin Allah bil hubbi amma da soyayya Mhm.
مؤردا me عن الجيد kana mai kau da kai gabarin dukkanin wasu kawace kawace
تاتي للمطالب من ka zo فوقي ka zo ko da abin ne- neman ka min me من فوقي wato daga sama komai Allah ya tashi karkashin buzunka shine fauke dan ayi in ka bi manzon Allah ka samu sirrin annabi da san annabi da soyayyar annabi alaka ka ta kullu da annabi to kuma yana- Allah ya sa mashi karkashin bu- buzunka ne ko ba sun rike ka sai sun zo sun ce ya ra'ayi idan wani da rikice sai ga an kullu abu cikin dare an zo an bugu waya ce ko ka- ko an yi bacci ne wallahi ga shi kaza kaza kaza kaza so mace ka ce Allah ya yi jamalar annabi ce eh in ka samu wannan Allah ya ma- ya yi dan dan adam da komai sai sa kullun an ce ayi salati ayi salati har ka dinga damuwa kai salatin babu abin da zai taimake ka a rayuwa ta duniya da lahira kamar salatin me dalili shine wanda ba shi da gate kuma ba shi da doka sannan ba shi da sharadi ko kai alwala ko kai alwala ko kana nutse ko baka nutse ko da lokaci ko ba lokaci ko da safe ko da dare kai wa annabi salati wannan abun sai Allah ya taimake ka lallai kuma babu wani abin da yake hana dan adam kasa ta cina masa kamar salati ko da kafaninka bayan bayan dauda a ka- a kabari duk wannan mutane za ku daga ji an tono su a kabar makabartar kyam ko kara ko wani waje ka dace an tono an tono mutum lafiya kalau da za ka bibiye shi sai ka samu ya yi salati barkatai an gane wata kisa da- na sha bare ta a nan wajen ta wani eh, bawan Allah da yake bara akan jaki dan gwammaja ne wanda yake gwammaja ya san shi kamar kuturu ne ko baban da ke sunansa shi ne barbar ka san shi shi wallahi na yake wajen bayan masaka ko wajen masaka ko Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim haka kawai yake yi kuma ba bara yake ba wa ala abi ko wa ala ali su wasu suna wadda haka yake barasa ka bashi ko ka bashi kai kai ta shafa kawai yawo yake yana haka wannan baban jakin to shi jakin ne ya mutu ba baban jakin ba aka wurgar da jakin wannan kisa kowa ya santa a garin nan jakin sai da aka kwana uku bai fashe ba cikinsa ko kansa yana nan aka yi kwana bakwai cikinsa bai fashe ba kansa bai fashe ba sai masu hankali hankali ya kai kai cewa wannan akwai wani abu a nan ya kamata wannan jakin a yi wani abu a kansa shi ne aka haƙa rami aka binne jakin to jaki ne ba ake hawa kansa ake kiran ma'aikin Allah ake wa annabi salati Allah yau jakin haka ya mai jakin ana fahimta kuwa to ka kaddara yanzu wannan wannan wannan wato abin da muke ciki na rashin tabbas ga sallah muna yi amma hayaniya ta yawa a ciki ga azumi hayaniya ya yawa a ciki muna azumi mana- muna kaiwa Allah kuka zafi ya yawa duk wa ya saka ka faɗa kuma aikin mu kenan sai zafi ya yawa gashi ba kuɗi ba kaza ko wannan ma mun tsaya haka to ta fai kyau sai wani ya zo ya shige mu ce dama mai mummunan nan yana nan ko mai san girman nan dama mu ce wannan talaka nan yana nan duk kana azumi ba sorry to saboda haka shi yasa a salatin da ya ta yi istighfari ya ta yi la ilaha illallah ta yi kuma hanyar da su fa suka suka dora ma kai kada mai wasa birkita za ta mana amfani na'am
fata'lamu amma kullu bayda ashhamatan amma ka sani kai ba fa dukkanin wato farin abu ne kitse ba ba
wa sahaba'a khamran kuma ba dukkanin tsimi ne giya ba
inda zulmaiz amma a wajen ma- ma- masu tamizi
wal farqi da kuma masu rarrabewa an gane in ka ɗauka in ka ga alamin sai sai- sai ka ce rogo ne ko ka ce kiɗe ne ko ka ga cok haka ne to saboda ka ka kiyaye na'am sa'ilu rabbi saboda ka ina roƙon ubangiji na bishehu ibrahim
sa'ilan bi jalalihi wato ina wato sa'ilan halin kasancewar roƙon nawa bi jalalihi ina hada Allah da girmansa
iktifa'a malazi wato ina bibiyar koyaushe Ibrahimu a cikin bibiyar mafakata nake in ga gana sha ruwa koyi nake da manzon Allah in ga gana zauna koyi nake da annabi in ga gana miƙe koyi nake da manzon Allah idan ka gana sa riga ba zan sa riga ba sai da annabi ya sa ittifa a malazi koyi koyi na da manzon Allah ne in cin abinci nake irin na manzon Allah nake ni in gwana fita in kaza komai ittifa a malazi
halatul jam'i wal farqi wannan haka nake a cikin halina na jazaba ko kuma halina na suluki ka san majzubi ba ba doka a kansa in yi maka wani sh- ya shirgo wani abin sai yana ce labbaikum to banda shi bara ya ce ni ko ina cikin jazaba ba na mantawa da bin sunnar annabi koyaushe
wa yuslikuni wal muntamina li hizbina ya ubangiji ka hadar da ni a cikin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wal muntamina li hizbina ga masu dangantuwa da da da janabinmu
masalika to ashe ya faɗa ma yawwa ka haɗar da mu
masalika tunjina min al jahli wal fisqi wato ya ubangiji wato ka haɗar da mu masalika ko tunjina kuma Allah ka ka tsamar da- ka- ka tsamo mu daga me min al jahli daga jahilci wal fisqi da kuma fasikanci
wa baddala fi abuwa ka tsamo mu daga jahilci kaga na ga muku dama wanda yake bin hanyar Shehu Ibrahim bai kamata ya zama jahili ba to gashi na addu'a Allah ya tsamo shi da shi da jama'a daga jahilci ita haƙiƙa daidai ce ko fasikanci ce haƙiƙa na ce fasikanci ce ko daidai ne fasikanci ne ba haƙiƙa wacce ta ta gaske ba haƙiƙar ƴan haƙiƙa fasikanci ne to yace Allah ka tsamo mu daga cikin jahilci da kuma fasikanci kaga kar mai fasikanci idan na ce fasikanci kin kin yin sallah ne haka ne kin yin azumi ne ka je ka kisa shari'a mai kake kai abin da ranka yake so ka dan biyan bukatar ranka ba dan Allah ba menene abin to shi ya ce Allah ya tsamo shi daga cikin sharrinka kai dan hakika sadaka sai ka nemi uban da kake bi ka nemo wanda kake yi wannan halin kakannin ka ne ba halin shugaban ba ne ka san kowa musulunta yayi ko kace kowa musulunta yayi ba halin kakannin ka ne aljanin suka dawo bayan ba- ba- bayan kakannin su mu- su- su- su- mutu mutanen kirkin sai suka dawo cikin ku mutanen manza Mhm.
wa baddala fina kullu su'in mahasina ya ubangiji ka- ka ka canza wato mummuna wanda yake cikin mu da me zaka canza mana shi mahasina da kyakkyawa ya Allah bidahi rasulillahi
Allah ta haka saboda alfarma manzon Allah zullufi ma'abocin lutsufi war da rifqi kuma sun taushi annabi sallallahu alaihi wasallam
wa yuthifna fawqa al muna ya ubangiji kai mana baiwa da sama da faukar nuna sama da abin da muke buri ad-dahra tsawon zamani
basidan lana kullu faidin ya ubangiji ka shimfiɗa mana dukkanin kwararowar alkhairi min ulumin na daga ilimi wa min rizqi da kuma arziki
wa yarzuquna wannan ko duk a wajen mutane yanzu wannan wai shi Allah ne aji ba shi gwamna ce Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi arziki Allah ya shimfiɗa masa kwararwar abu sai kuma kana ta wai Allah ne wannan jafa'in sai dana ya haɗu da shi sai dana ali wasu mutane suka ce Allah ne ya sa a kama sa zane su har ta kai ana basuka shi nan da ya ji abin da kunnan sai ya ce kunna wuta aka ringa jefa sa ya ga dai ba a azaba da wuta wani girman laifin su ya kai musu haka suka ce ayya ai ai zan baka tabbata Allah ne kai ai ba wanda ke azaba da wuta ba Allah ba eh tunana kenan da ka tabbata ma eh mun gano eh da ba Allah bane kai kai to so- to saraka ba shubran ne aka bada ce mai Allah waye waye ba in ka bi tarihi suna nan in Allah ya samu bawa ya samu kabuli sosai ya samu san annabi an gane to sai a samu wasu wasu wato sufa sai su sai su kauce su ta bata masa suna an gane to babu ruwan shubran da wannan kana ji da yace wa yutikifuna fawqa almuna ad-dahara wa basiqana kullu faidin min ulumin wa min rizqi ai Allah ba zai ba zai ba zai roki wannan ba to shi kuma gashi kaga dai babu Allah ne yana roƙa kace me ويرزقنا سترا har yanzu dai Allah muna roƙonka kariya
ورشدا da kuma shiriya da ورحمة kuma rahama ومغفرة da kuma gafara من كل daga ذنب dukkanin zunubin da muke aikatawa ومن da kuma خلقه munanan ɗabi- ɗabi'unmu kana ji ba shi Ibrahim fa aha صلاة salatin Allah da وتسليم gaisuwar Allah على خير tabbata هاشم akan dan banu Hashim annabi Muhammad kenan تساوي صلاة الدائمين wanda za ta yi daidai da salatin waɗanda suke madawwama من الخلقين daga halittar ka Allah su waye suke salati da'ima su waye suke salati da'ima ko kai sun yi ma ba kai ba sun yi waye mala'iku to haka wannan salatin ne mai daidai da salatin mala'iku eh eh su ne suke salati da'iman ko kai ko ba- ko ba kai ba Eh, da alfarma wannan salatin na mai zama wa an kunna mana wani mai ne inda su mala ba suke kunna ya zama ko mun yi kawai ana can ana ahra mana eh saboda sanin ya lura Allah na'am
حرف الكاف Mhm.
حمامة وادي الدو ويلك مالك فقد هجت لي تذكار نجل العواتك سلام على قبر الأمين المبارك وكنز لإحياء وزخر الهوالك عليك السلام ثم تموت لا تنتظرنا تسلل سلام على فخر لنطر ومالك وبنية أيتام ومأوى الممالك سلام عليه من خديم متيم يبشره من كل حاكم وحائك عليك السلام ثم تموت لا تنتظرنا تسلل سلام عليه من خديم متيم يبشره من كل حاك وحائك فإن يكن جسماني بسنغال إنني بروحي لدى ذاك الحبيب المبارك عليك السلام ثم تموت لا تنتظرنا تسلل
na'am حرف الكافي harafin kafi eh Amma- kaulasan kenan eh kaulasan eh na'am me yasa kike mai kaulasan hada alasan a cikin sunan kaulasan kamar za ce alasan ko eh na'am akwai dalili yayi ai ba karatun muke bane eh bude
حمامة وادي الدو Aha.
ويلك مالك wato shi Ibrahim zai yabi fadar manzon Allah ne na fadar annabi za a yi wa ka san wato duk martabar kowane mutum yana da martaba akwai mutum akwai martabarsa ku gane wannan karatun kowane mutum akwai martabarsa akwai- akwai shi akwai martabar yanzu misali kamar gwamnan Kano ko a akwai gwamnan Kano sunansa Abba Kabir Yusuf akwai kuma gu- akwai kuma kujerar da yake zaune a kai eh to kujerar ce ta bashi mukami ko ko shi ba kujerar mukami eh kujerar ce ta bashi mukami to banda manzon Allah shi ba haka bane shi ba kujerar ce ta bashi mukami ba a shi ba kujerar mukami ƙwarai yawwa me yasa me dalili tun kafin a yi kowa da komai tun kafin a yi mukamin yana nan ko bayana a lokacin ba muhammadu ba ne eh to kaga ya girma kowa kuma komai daga wannan muhammadin ya fita a ta mukamin da shi ne to nan fadar za a yaba na'am
hamamata wadi dawwi ya hamamata wada dawi yake kurciya ta dar ta kwarin wada dawi
wailaki wannan wata magana ce wani zaurance ne na arbai zaurance ne an gane wailaki maliki irin zaurancen shine ƙwararri zancen wayo eh waye yace qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni to ya kai haka qul ya rasulullahi ga yawa kakarai ko ga yawa mutanen duniya ko ga yawa muminai in kuntum tuhibbuna allaha in kun kasance kuna bin Allah aha niwa to kuma Qur'ani ne to ya ke kuciyar farin wada dauri sai ya ce wai laki eh Allah sarki malaki ko kuma wai laki abin mamaki gashi kina cikin kwari mai ni'ima kina cikin ‘ya'yanki da shekaki ba kuma wanda zai ya ko- ya kama ki ko ko ya kama ‘ya'yanki. Maliki bai same ki kuma kike yin kuka. Zaurance ne ba. Mhm.
faqad hijtili tazkara najl Ai awali kina barkewa da da wannan kukan. Ni Ibrahimu tishitali sai kika motsa min tazkara tunanin nan nawa na jil awatiki dan atukoki. Al-awatiki jam'in atika ne a cikin nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai atika atika atika kusan guda goma a sanin an kasa ba lokaci ne akwai matan da ake musu a inkiya da atika aka baka Allah ta mahaifiyar sai da ali ana mata inkiya da atika ita ma to wannan iyayen manzon Allah ne kusan su goma ko sha ɗaya ne ko sha biyu ne a sana a ciki a magabatan sun rubuta to da take wannan kukan ita wacce kurtiyar sai ta tuna wa shehu ibrahim tana dan atikoki waye to shine aha salamun ala qabril amin al mubarak dole in je na dole in je na gaida annabi yace gaisuwa ta tabbata a bisa kabarin wato al'amina amintaccen Allah al-mubarak wanda yake sarkin albarka
kanzul li ihya'i ka san anna li ahya'in Eh, li ahya'in ya kamata ya zama kai Eh, dukkan kun na jin ku indiya ne wa kan zan li ahya'in li ahya'in dai wato taska ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wanda yake raye duk wanda yake raye annabi ta taska ce gare shi Mhm.
wa zukhrul hawaliki kuma shi ajiyayyen lada ne ga wanda yake ya mutu ya je lahira in an tashi alkiyama zai ga abin da ladan zai masa domin duk abin da ka je da shi na aiki baka je da komai ba sai sai mai gidanka ya zo gashi Mhm.
salamun ala fakhrin li nabrin wa malik salamun ala fakarin wato a gaisuwa ta tabbata akan wa
ala fakhrin li nabrin wato alfahari ne shi ga nazaru da maluku da da uba ne na ba dan shi- manzon Allah ba za za za a san nazaru za za za a san maluku to shi shine wato gaisuwar tabbata a bisa wanda ya zama alfaharin nazaru da maluku ina ma kuna gane karatun nan Ahem.
wa guniyatu aitamin kuma wato shi riba ce ga wanda yake wa- marayu
wa ma'awal mamaliki kuma shi ne makomar dukkanin wato bayi sallallahu alaihi wa sallama kamar ka ce annabi shine gatan masu gata annabi shine gatan marasa gata kawai gaisuwa ta tabbata akan gatan masu gata gaisuwa ta tabbata akan gatan marasa gata
salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga annabi Muha- Muhammadu min khadimin daga wannan hadimin mutayyamin wanda yake wanda aka hore masa aka butatar da shi saboda soyayya
yubashiruhu min Wa- kulli hakim wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama bishara min kulli hakin daga dukkanin waƙar da wani yayi in karanta wa annabi ta ko alburja ce ko hamziya ce in karanta annabi in haka ito masa ita Mhm.
wa ha'iki da kuma ni kuma in haka ito matawa kazan ce bara kwana yake yana karanta alburda ba yayi gumi ana fifita gafanka kasan ba son zafi to haka za ka an tara rufe ta yana ta a- salli ya rabbana wa sallim ala ba za ka iya barin sa ba kafin ku aje an shiga ta ba kafin ku aje an shiga ta ba alburda ta busuli ba kafin ku aje an shiga ta ba amma wani sannan ba gana saukata ba abun za ku koya a da kai baka taɓa zuwa kaula ba ne ko ka taɓa zuwa ina masu isa yake waye da kaula na mala wulu Ai, ya ka gani ai suna saukar alburjan nan ko da hamziya ko duka min kulli haikin wa haiki ai aiki kenan lamarin annabi Mhm.
fa in yaku jismani bisingala fa in yaku jismani ko da yake jikina ya kasance bisin gala a Senegal gala a Senegal kan ƙarshen duniya amma me ya faru innani lada dahal mubarak lada dahal amin al mubarak ko ina wa- ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a Senegal amma ina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sarkin albarka da me bi ruhi da ruhi na ruhi na yana can kawai na gangar jikin ne kawai Mhm.
حضرة خير الخلق حضرة سيدي ويا حضرة المختار مبدي المناسك أحبك حبا تام قلبي وقاده وماذا علي في امتداح جنابك فآيك لا تنهى وقدرك فوقها ومقدارك السامي العلي فوق ذلك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك فأنت حبيب الله جل جلاله وأولاك ما أولاك غير مشارك سرى بك ليلا ثم أدناك جاذبا وفزت بسر فات خادر سالك
na'am حضرة خير الخلق حضرة سيدي ya fada ta halarar shugaban halittar Allah ya fada ta halarar shugaba na annabi Muhammadu
ويا حضرة المختار ya halarar abin zaɓin Allah مبدل مناسك wanda daga nan halarar duk wata ibada daga nan ta bayyana. Mubtil manasik a nan ake bayyana dukkanin ibadu kowace iri ce ita wannan halarar ita ce a naji Suman Nasir Kabara yana yana cewa labbaik ya, ya maimunatu labbaik ya maimunatu ko ita ce halarar ce ai amma saboda mutane ka san wato iskanci ya yawa a duniya shi ne suka juya suke yau shehin cewa kaza kaza kaza kaza halara annabi ce ita ce amintacciya kenan ita halar wannan maimunatin idan ka buga zai baka ɗari maimunatin da yake faɗa zai baka ɗari da hamsin da ɗaya haka zai baka to ita wannan maimunatin a cikin fatiha take halarar don fatiha ayoyin ta kwano ne in ka ɗauko bakwai sai ka zuba a ciki sai baka na ɗari da hamsin da takwas shi na lawan muhammadu ma'anar maimunatin kenan mun jaye arba'in ne mai ya goma ga mun jaye wani mun jaye casa'in kenan mai mu gawo shida casa'in da shida ga nuni hamsin ɗari da gano shida ga takuli biyar ɗari da hamsin da ɗaya ga bakwai shan na fatiya hamsin da takwas an ka ɗauko Allahu na buga muku ranar alif ɗaya lallan talatin lallan talatin hakuri biyar nawa sittin da shida ko Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama in ka ɗauko mimun arba'in hasa ɓe takwas mimun arba'in dalin hudu casa'in da biyu ga sittin da shida nawa ɗari da hamsin da takwas shi ne shi zai baka iyaka na abudu iyanan iyaka na abudu alif ɗaya ya goma alif ɗaya sha biyu kenan ka ashirin talatin da biyu ga nun guda hamsin tamanin da biyu ga alli kafa saba'in ɗari da hamsin da biyu ga ba biyu na da hudu ga dal hudu ɗari da hamsin da takwas shi ne labbaiki ya maimunatu shi da za ka ji suke cewa ya man amurhu bai da lakafi wa nunu iyaka ya man amurhu bai da lakafi iyaka wa nunu na abudu wanda lamarin sai ke tsakanin nan in wali ya fa ya fara ba amar ba jayayya musamman matsani a wali ka ce uhi buki to da ka uhi buki ba uhi buka ba halarar kenan wace bushi ina son ki yake wannan fadar
hubban soyayya ta makalbi wadda ta saka zuciyata wa qadahu kuma ta ta zuciyatawa
wa ma za alayya menene laifi a kaina tim fidahi da nabiki da nake yaban sasannin alfarmaki yake wannan halara na'am ba ayyuki la tanha fa ayyuki mujizozinki mu'jizar wajen ofis na kai mu- mu- mu'jiza ai to la tanha ba wanda ya sai kure ta ba ta kurewa
wa kadruki kuma kadarin wajen fa fawqaha ta girmi ayo mu'jizar gun
wa- wa miqdaruki samil Wa- ali ita kuma kadarin kifa a sami sama da kadaru ta girmi kadari
fawqa zaliki sama da su ne Ahem.
fa anta habibullahi an gane kuwa abu uku ne akwai mu'jiza akwai kadari akwai miqdari ita mu'jizar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya aiwatar akwai mu'jiza ciki siffar sama mu'jiza ce ko ba a taɓa baka labari ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka ruwa ya- ya zubo ba ba taɓa baka labari manzon Allah ya karkada ice ya zama takobi ba ba taɓa la- baka labari ya shafa kan yaro mai kora gashi ya fito ba ba taɓa baka labari ido ya fita ya mayar ba kai har mutuwa a ji annabi ya ce tashi an baza mujiza ce wannan an gane mu- mujiza ko to ina kadarin ana ce gane kadarin sai ka tafi alqur'ani sai ka ga kadarin annabi Allah ba ya iya faɗar sunan manzon Allah wannan ba mujiza ba ce kadarin annabi ne zai faɗi sunan kowa ya Musa ya Isa ya Ibrahimu ya Nuhu ya waye kowa amma wannan banda annabi to kad- mi- kadarin annabi kenan to shi ko mikidarin annabi ya fi ƙarfin duniya da lahira domin in ka ce duniya da lahira akan kadarin annabi bai kenan rana za ka nemo ya karatu
fa anta habibullahi ya rasulullahi kai ne masoyin Allah jalla jalaluhu mai girma da ɗaukaka wa aulaka Allah ya baka ma aulaka abinda Allah ya baka na komai da komai har kansa Allah ya baka
gaira musharaki kuma bai haɗa ka da wani ya ce ku raba ba bai ce ku raba ba kai kaɗai yawa
sarabika laylan saboda haka ne waye ya yi wannan abin babu an sa kenan sai kai tafiya ta dare
summa adnaka jaziban sai Allah sun majana ka sai Allah ya kusanta ka da shi
jaziban yana mai jawo ka jikinsa
wa fusta bi sirrin sai ka fita da wani sirri ya rasulallahi fata hadira saliki wanda dukkanin wani saliki wanda yake mai mukami ne ya haɗu da Allah eh to wannan sirrin da, da ka fita da shi ya kubuce maza bai isa ba Uhum.
kharajta min al akwani sai ka fita daga cikin dukkanin kasantattu duka ya rasulallahi ka girma kowa wa sirri da wani irin sirri samiyan wanda yake maɗaukaki
wa futta atla an kulli hayyin haliki wato wane wa futta sai ka ɗaukaka kulli hayyin ka- sai ka ɗaukaka akan dukkanin wani rayayye wa haliki da wanda yake baya nan a nan ko, ko mace ce ka ɗaukaka akan annabawa su ne hayin wahaliki kuma wanda yake mace ce wanda ba, ba annabi ba ne ko da walili ne shi mace ce ne to annabi ka ɗaukaka akan kowa Njuwa da shi Ibrahim itla wajen ɗaukaka
wa gibta anil makanuni ita kanta wa- wato wato ah, abin boyewa wanda ake boye abin da ake boyewa kai ka rasula kai boyensa ne wa gifta anil makanuni abin da ake ganin boyayyen abu abu ne ba za iya sanarwa ko a faɗa rasula ka boye maza shi neman ka yake yi
wal gaibi har gaibu ma raqiyan raƙiyar kana mai mai fita ta raƙiya cikin ita neman ka take ita ma
wa futta la'amri kulla darin wa dariki ya rasulallahi wa fu- wa fuktaka wato kafi fiti kulla darin dukkanin wa- wanda yake wato mai riska wa dariki da abin da ake riskarwar la'amri na yi rantsuwa da ubangijin rayuwata
ya hayyu ya ubangiji mai suna hayu ya qayyum ya Allah rayayyen sarki ya Allah da maman sarki ya rabbi ya ubangiji hablana ka bamu nasiban wani irin rabo min as-sirr al-aziz al-mudarik mina sirri daga wannan sirrin na annabi al-aziz al-mudariki wanda yake buwaye ne wajen riska wanda ya sai ya iya- ya iya ya iya riskar wannan sirrin
wa taj'aluni da hari khadima janabihi abin da nake so Allah ka sanya ni tsawon zamani na zama hadimin annabi Muhammadu
bi nafsi in yi in yi wa annabi hidima da raina wa in yi ruhi wa annabi hidima da ruhina mukhlisan inda maliki kuma ya zama ina mai tsarkake niyyata a wajen Allah dan Allah nake yi
arani abdan sa'ahu su'u halihi yace ina ganin ne wani bawa ne wanda halinsa ya munana hadamul li nafsihi kenan wannan dan rusa nafsi kenan Ahem.
falam yaku yarju wato ban zama ina mai kauna ko yarda gaira mahadi tadaru in ba kai Allah tsantsar rinka nake so Allah a riske da kawai Mhm.
yazunnuna bi khairan mutane suna zazzatan alkhairi a gare ni
wala khaira ba wani alkhairi a gare ni Ibrahim ne
innama kadai abin da suke kallo ra'aw hadratal mahbubi wato suna kallon suturar halarar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a jikina sutura jamali suturar jamalar ke suke kallo isa kowa yake girmama ni da kaji ba mutane suna da san alkhairi ga Ibrahim yace shi ba shi da alheri ba kowa bane shi sunansa Ibrahim me yasa ke girmama ka yace inna ma ra'au sutura sutura ma- ma- ma'budu ko ana karo ana kallon sutura ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa in ya ganni ba ne sutura ke yake kallo a cikina me bambancin dan sanda da kai kamar shi mana ana gane kuwa ai mutum ne irinka amma in ya zo kwatsaya mutum ne irinka me yasa to wannan halar ake gano duk wanda bai ganta bai keta gun makaho ne ba ba ne ta kudin a tattare da shi yanzu kai sai ga mutum ya faɗa wa ɗan sandan Najeriya ma wani za ku ba da kallo na ɗan Najeriya ne a zama ɗan shiru ne waje ya zai fitar da dayin ɗin maganarsa da ka ja fara wasu har kasu su ayya ya ɓuyi wannan wallahi ya san wannan kakin ba to shi ne sutar manzan Allah ake gani a jikin shugaba ake girmama shi dan Allah kun gane wannan karatun lokaci ne ja a su muke makarata da mu fala tafdahan yawmal wuqufi
wala tafarhan tafdahan ya ubangiji kada ka tozartar da wato me wannan bawa
yawmal wuqufi wanda zama mukassiran mai taƙaitawa a cikin komai yawmal wuqufi ranar tashin alƙiyama
kulliya ya maulaya ya rasulullahi ka zamo tare da ni man zalama maliki wanda kai ne wato makomar dukkanin bayi
faqad da'a umri wato rayuwa ta taso ta zarta wasafahatu kasmuha wato wauta kamar sunanta wannan baitin najiga ne yana cikin shu'ara'ul jahili shubaran ya ɗauko shi najiga ne yake wani zambo wai ita wauta da sunanta da wautar duk ba abu ne mai kyau ba wai shi ɗin nan shubaran wawa ne kawai ka ji ba ina yake so ya falfala mu je mana ai ka jigon fa hal min shafi'in fi shin zan samu mai fiya shin akwai mai ceto a ciki na wa hal min mudariki shin akwai mai mai riskata da sauri wa dayya'at umri fi Na- tarasuli wai shi wannan ce wai ya bata ray- rayuwarsa cikin rauni
wal wana ya bata cikin kasala da rauni wai shi wannan fa to dai ya muke na nace ya muke na shi wannan zai kalle kansa ya ce na ɓata rayuwata cikin rauni da kasala sai za ka kira kanka yana ɗan shekara yana ɗan shekara shida da da wani abu ya rita alƙurani ya kai shekara bakwai ba yana shekara goma sha bakwai sha takwas ya fara talifi in ka ɗauko talifinsa da yi ɗan shekara ai- ashirin da ɗaya ko ɗan shekara dubu ne ya gaya duniya magana da ya gaya wa duniya ya ba duniya shawara sai ka ce wannan wajen Allah ne dan shekara sha ɗaya ashirin da ɗaya an gane na'am
fa waylaki hazin nafsu ya kai canki ya ke zuciya shehu shehu shehu shehu Ibrahim azim bida'iki mamakin girman ciwon ki
wa sabti limardan nas kin fattawa dukkanin wato cututtukan mutane kullu dawa'i dukkanin maganin su
fa waylaki sharran nafsi ya ke kai canki ya ke zuciya shehu Ibrahim
malli dawa'iki ke kuma ya zai ga miki maganin ki
fa ahil li ibrahima wayo Allah ta tabbatar ga Ibrahim inda mahaka amma fa ya tabbata haka
fa ahil li ibrahima wayo Allah ta tabbatar ga Ibrahim illam tudari kuma zan Allah baka rafike shi ba to kaji gon kawai Allah ke so ya zo ba duk wani abin da ke fara wayo ta tabbata ga gare ni in baka rafike ni ba ya rasulullahi aha ala annahu A- a bisa cewa shi Ibrahim nan min husni zannil rabbi yana da kyakkyawan zato ga ubangijinsa la yarju manalan zai bashi abin da yake nema fawqa kulli sawaliki sama da dukkanin waɗanda suke wato sun samu komai da komai sama da abin da Allah ya ba su zai bani
wa yashhadu lil maula kuma ina shaidawa ga Allah al azima wanda yake mai girma imtinanihi mai bi tafwid amrin lil azimi wato tadari ina wato wato hada ina fawwara lam, lam, lamarina da wato al'azimu mai girman ruska
bi hubbi rasulillahi saboda soyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama haqqan tabbas ta hakika wa zikrihi da kuma ambatan annabi da nake Allah zai mun wannan abu
alaihi salatullahi saboda ka salatin Allah ya tabbata ga annabi Muha- Muhammadu rabbil mala'iki ubangijin mala'iku
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu fi kulli lahzatin kan da kiftawa wa alin da alayen manzon Allah wa da sahabin sahabban manzon Allah wal muqimil manasiki da kuma wato waɗanda suke tseda wato almanasik ibada eh wa alin wa sahibin ko wala muqil wato saban da alayin sun masu tseda ayi ibada to kaji Allah ya kula mu wato a aka makalla wannan shine shi Ibrahim kuma faɗa muke yi da babban murya kuma in an ja bakin sai da aka bashi lasifika kaka ce wani abu muke tawayewa an gane da kai ɗan hakika da kai mai zagin ɗan hakika in mun ce ɗan hakika akwai ilimin hakika ba wanda zai ce maka babu ilimin hakika kuma ta izala ma akwai ilimin hakika ciki duk wanda suke zagin hakikar ko ma wa- dan wace ɗariƙa ne ke zagin hakika hakika da take cikin ɗariƙa sa ba ta ma cikin Turjaniya dan wani malami da aka kawo shi a ga- a gaba aka ɗauko lit- wani littafi ana fassara hakikar a ciki ce yana ma in kariya ce wani wani littafin na shehinsa ne wai korewa ne kuma tun kafin a yi kowa da kowansa littafin yake amma da ya ji an kawo shi a gaba sai ce ai shi ko in kari ma yake ya za a ce shehinsa ne ya rubuta wani littafin shehinka ne akwai hakika ilimin hakika dole ce babi ta yi kuskure amma ba rashin sallah ne hakika ba ba rashin azumi ne hakika ba sunan wannan kafirci sunan wannan kafirci duk wanda yake yin sallah yake yin azumi ya ce ta shari'a ya iskantin da yake so babbaka shi Allah zai yi zai wuta ita hakika kadai ta Allah da mayarwa da Allah komai cewa Allah shine mai kowa shine mai komai babu wani wan- babu wani abu babu wani mutum ko a cikin mala'iku ko a cikin komai da yake da abu da baya zarra ya ce canza wani abu ko ya motsa wani abu sai Allah wannan shine ilimin hakika la ilaha illallah ko in ka ce la ilaha me ka ce ba sarki ana ka kira sunan ka kira sunan sarki babu komai ba kowa sai wa illallah wannan shi ne kaɗai ta Allah kenan amma da nan ka- zan nuna kan ce kai Allah ne ni Allah ne wannan kafirci ne duk wanda ya sunansa kafiri in ya yada wallahi ba zai matan shi a cikin al'ummar annabi ba tukuna da farko ina gaya maka in za a yi abin a je a samu masu abin a ɗanɗana abin a gunzo a ji abin da ake ji a shi ne dai ai duk wannan ake ake ta shari'a kenan saboda haka duk wanda ya keta wannan ya ya keta ya keta alaƙarsa da Allah ne. zancen ya zauna lafiya a duniya ba ita wallahi zancen ya kuɗi ƙarya yake yi. zancen ya sa riga mai kyau ƙarya yake yi. zancen ya fi ɗana gari ƙarya yake yi. zancen ya fi mace mai kyau ma kawai ko ba ka san baiwa bace kai na ce ba ka san baiwa bace a ai ai ka ai ka aure mace mai kyau ai baiwa ce to baka isa ka aure mace mai kyau ba inda ka zama dan hakika kuma baka isa ma ta kata soka ba baka isa ce da kai ba baka isa ke dare ta ba kai ma kullum kuna cikin zargin juna eh an gane sai ka ce barayin taska ka san barayi ne guda biyu suka je sata taska ce ga tashe shi wannan sai ya kai kuma masa bukullun gwan shi kuma wannan ya- sai dai sato mukullin kafin aje ana zuwa saka taron mai mai kayan ya- ya kwashe kayansa garin lalabe-lalabe sai wannan sai mukulli ya faɗo to yanzu wa ya ɗauka yake nan eh shi kuma wancan yana masifa shi ma kawai yana dogana sai ga wani mukullan ya hafu- ya faɗo to yanzu waye balawa cikin su a ka kuwa to shine zaka zaka zauna kai da- kai da mata mat- matarka a to yaya eh yaya kai ma aka baka lau wannan shine magana ta gaskiya mu koma kan gwadaban bayan Allah in- inda suka dora mu suka ajiye mu a kai sun ajiye mu a kai ne don mu je mu tarar da Allah lafiya ba don mu yi rigima da Allah ba don mu zama mutanen kirki ba don mu zama 'yan iska ba don mu amfani kanmu ba don mu tarotsa kanmu ba duk wanda zai kama hannun ka ke zo ga hanya nan kai makaho ne ba nan za ka je har inda za ka ba ka da masuri ka maza kuma ya ajiye maka alamu ya ce in ka ga kaza sunan abin kaza in ka ga kaza sunan abin kaza in ka ga kaza sai ka zo ka ce duk wannan hanyar hijabi ce ƙarya yake yi bai ma gane ba ne wai shi bai gane ba wanda wanda ya dora ka kan wannan layin yanzu kai ka gane kuma wai kana jiran fatahi duk ɗan hakika a jira miki halara ce fatahi to halara ce fatahi ba kai na halarar ba me za ka jira a akwai rashin kunya ma ce halara ta fa matsa komai to wai wai matsa ka ka ƙi yin zalla ka ƙi yin azumi ka ƙi yin komai kana iskancin ka yadda kake so to kuma kana tambayar da bai wani sa ka a a gaba to wai sa ka a gaba wani abu ne na wani maki